ga wata na shidda hijiran manzo sosan daga muka zuwa gudun shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a wannan masallaci mai albarka masjidi umar bin fata wanda da ranar subja tsakanin magariba da lishiya muna haɗuwa a karatun a tajiri da tsari da hadisin jami'ar tsari na babban malin a shek ahmad ibn muhammad ibn abdullatif azzabidi wanda an ayyar shi ɗari takwas da goma sha uku ya rasa ɗari takwas da goma ya tara da uku allah ya fi shi da rama allah amfani da muna kitabu na ashirin da tara kitabun shahadat sannan kuma muna a kenan gaba ta hadis wanda yake hadisul isuk ina ne za mu tashi na fasa a zarafi نعم فقال منا غباتا حديثي wanda yake na al-ifk abin da ya faru lokacin da manzara sallallahu yana dawowa da jiraki na wannan rubar bayan dawowa abin da ya faru ya faru na umarni na radiyallahu ta'ala anha lokacin da ta wutar da jarutar ta take ci ta je biyan bukata kuma Allah ya kaddara abin da wani arishi dai ya zama to ya ba kuma abin da ya sa zama da aka yi bulagar manzara sarasa zame da muka sani abin da nasi da su ba ya kan yi mutu amma bangaren matan shi zai gano wakai ko a sanarwa da sara wanda a san da wato da ke kai hakan ne yasa aka yi bulaguran da Aisha radiyallahu ta'ala anha da ta dawo sai ta lalabe wuyarta ya taji babu wannan tsakiya sai ta koma take ta nema wannan sai tsare ta wannan ɗan ɗaki da ake ɗora saman rakumi mutum hudu yake ɗauka in mutum biyu ne za su iya cin canji to kaga ƙato hudu ya ɗaga abu wannan ba zai gane ba da mutum ko babu mutum sannan ta faɗi uzurin cewa lokacin mata ba su da ciki kuma ita kanta ma shekarun ka su wuce shekara goma sha biyar ba wannan yasa shi ne yasa suka yi tunanin tuni ta shiga kuma ba za su leƙa ba saboda shi gurin labule ne na mace Allah kuma ya saukar da ayar hijabi wa idan sa'altumunna mutawan fas'aluhunna min wara'i hijab shi ake tana ciki aka ɗauka kawai aka tafi sha'ani ita kuma can ta jima tana zauwa babu alamomin su kaga abin da ya hita jira yadda ake dai za a gane cewa ba ta nan kuma in ta tsaya guri ɗaya ya ta je ta yi gagaran ba a cikin dawa ta zaman to ta ɓace wannan ya sa ta rubu ta tsaya kuma har ma bar cewa da ɗaukanta an haɗu wani bawan Allah daga cikin sahabbai na manzala su sun safuwa na bin mu'aqqal mu'aqqal ɗaya daga cikin wanda suke nagartattun mutane masu hidimta al'umma wanda suke yin agaji ga al'umma kaga wannan yana nuna kenan mahimmancin samun al'umman da za su zama masu agaji a cikin al'umma shi yana daga masu wannan agazawa kan wani al'amarin da ya shafi al'umma gyaran guri ne gyaran duk dai abin da zai zama hidima ce na al'umma to wannan bawan Allah yana yi yana zawa kuma ya ga duhuwa na alama mutum yana matsawa kusa da yake tumcin baya Aisha ta ce ya san da kafin sarkar da hijabi yana iya gane fuskanta shi yasa yana ganin sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matar manzo Allah sallallahu ce wannan ya farkar da Aisha sai ta falka da fadin shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kuma haka dabi'ar mu'mini take a lokacin sai ta kare kawar taguwa shi sai ta gurbana ba wai bai wani ba Aisha ta ya dauko ta ya zo da ita shigo wasu wannan sai jaza kenan masu faɗin abin da za su faɗi sai suka zama to kenan sun kutsa cikin wannan na gaba-gaba wanda Allah ya faɗi Allah zai taula kibra wushi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wannan ittifaqi ne wanda kuma cutar washi da mata kai matuƙa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan din ya zama izaya ce ta gaba-gaba ga manzo Allah sallallahu musamman an kalima ki da aka tambaye shi mun karbi soci Aisha radiyallahu ta'ala anha kuma gashi an faɗi wannan abin ga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya tashi wadda ta gashi mutunci wadda ma'ayyanta shine tsaye da addini bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda Allah ya turo da hotonta aka ba malaika jibril surarta ya zo ya nuna ma manzo Allah sallallahu kamar yadda ma ke ci kuri tuki fil manami marratain so bi ana nuna miki a mafarki nace in kana hadani in ila fasa yamti wannan in daga Allah ke tusar ne Allah zai zartar da shi haka nan kun Allah subhanahu wataala shi ne kaddara ya zamanto an yi wannan aure kafin manzara sassaran ba ta auri wani ba sau da haka ke nan aisha radiyallahu ta'ala na wannan abin lokacin da ta ji labari ya tada mata hankali matukar tada hankali ta nemi izinin manzara sassaran zuwa gurin ma'aifanta nan ta samu tabbacin al'amarin yaya lamarin yake suka ba ta dama ta tahi ta tambaye su ta ji al'amarin ga yadda yake suka yi kokarin kwantar da hankalinta kamar yadda shine halin uwaye wanda suke nagartattu manzala sassanan kuma cutarwa ta kai matukar cutarwa a gare shi sallallahu alaihi wasallam kuma gashi an samu yankewar wahayi ya dinga neman shawara na waɗanda suke makusanta shi makusanta kuma a ɓangarora daban-daban neman shawarar sayyidina ali neman shawarar usama neman shawarar wata daga cikin matan shi neman shawarar wata daga ɗayan cikin gida hadimar aisha radiyallahu ta'ala anha duk waɗannan sun haɗa kan tabbatar da mutuncin aisha radiyallahu ta'ala ana da kuma barrantar da ita daga wannan abun da yake mara kyau saboda sun san cewa dalle babu matan da suka kai tsarki kamar matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai tuhumi wannan abin ga matar shi balantana ma'aiye shi to kaga wanne yasa gaba ɗaya suka haɗu akan tsarkake ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattambayi waɗannan duka baki da maki salasa a lokacin faƙama min yaumi annabi salasa ya tsaya a yinin shi salasa bayan ya tambayi waɗancan fasta hadar min abdullahi ibn ubay ibn salul annabi salasa ya tsaya min yaumi khatiban ma'ana yana mai hudu ba alal minbari annabi salasa fasta hadara ya nemi uzuri min abdullahi ibn ubay ibn salul wani uzuri annabi salasa ya ce man ya azurni wane ne zai karɓi uzuri na ko kuma wa zai taimake ni ko man ya azura ni ma'ana wa zai tsayu akan karbar hamzari na cikin abin da aka jefi iyali na na abin tsama ko kuma man ya azura ni wane ne zai tsaye akan karbar bani uzuri in har na yi hukuba ga wanda ya aikata wannan aika aika ne kaga shine annabi sai ce man ya azura wannan yana nuna mana irin kyakkyawan jagoranci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu kaga ya san saboda ya san yanayin asabiya kuma ibnu ubay ibn salul munafiki ne wannan ya sa malam sassan bai zartan mai hukunci duk da murtaddi ne munafikai murtaddun ne amma za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yakar mutanen shi akwai abin da shine kake ga in wanda ake tare ya aikata wani ba daidai ba to ba a yarda a shi kawai wala tanabu fatafshalu wa tadhabu bikum shi ne bambancin wanda kuke kan aƙida ɗaya sai kuka samu saɓanin manhaji ko kuskure to a ƙa'ida yana da bambanci da wanda shi kwata-kwata wanda yake kawai jaldikin ɗan bida'a to ba ɗaya da yake wancan wanda jaldikin ɗan bida'a ne kaga kai tsaye dama wannan babu wata karama wata alfurma a tare da shi amma wanda kuna tahiya ɗaya dama ba maksumi ba ne kai kana kuskure shi yana kuskure to in yayi kuskuren a jika ka hoto kana wulaƙanta shi kana cin zarafin shi kuna saɓani wannan zai sakon samu rabuwar kai kuma ba za ku samu cin nasara ba kuma wani ma daga nesa zai kalli cewa kenan abin ma tabkar babu gaskiya a tare da shi to wannan ne yasa manzara sallam a cikin sahabbai duk abin da ma a ce sai babu wani wanda zai musa amma nan sai ce man ya ne wane ne zai ba an hamzari zai karɓo zirina min rajulin daga mutumin da balagani azahu fi ahli min rajulin balagani azahu fi ahli cutarwar shi ta kai mun matuka cikin iyalina fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira na rantsi da Allah kale kai da ya fakar da manzara su har da yarda su fa wallahi na rantsi da Allah ma alimtu ala ahli illa khaira ban san wani abu cikin iyalina ba wallahi sai alkhairi wa qad dhakaru rajulan kuma sun ambata wani mutum daga cikin sahabbaina ma alimtu alaihi illa khair shi ma ban san wani abu tare da shi ba sai alkhair arwaya ta tabarani ya ce wa kar zakaru rajulan salihan sun ambata min nagartaccen mutum saboda safari bin mu'akkali yana daga nagartattun mutane har ma shi da kanshi yake cewa ma ka shaftu karafa in saqattun yace ni da ɗaya ma ban taba ba bude labulan wata mace ma'ana kinaya zuwa ga ban taba aiki ba wanda yake ba ne ban shi a lokacin ma yana gabatar da uzurin ma babu wata mace ma da ya sani amma aure balantana ga abu wanda yake mara kyau ya ce mai faƙama sa'adubul ubada faƙama sa'adubul mu'ad sai sa'adubul mu'ad ya tsaya sayyidul aus sayyidul aus sai ya tsaya a lokacin faƙama sa'ad faƙala ya rasulallah ana wallahi a'azurka min wallahi zan baka uzuri zan karɓi uzurinka ana an samu ishkali da aka ambata sa'adubul mu'ad saboda sa'adubul mu'ad kaga hadisan da ifin shekara ta shidda gazo ta barin marasi kamar yadda ibn sa'ad ya ambata da wani sa'ad ibn mu'ad shi kuma ya rasu shekara ta biyar ko kuma shekara ta hudu ko shekara ta shidda ma'ana a gazo ta khandak tun da shi ne wanda manzana sallallahu alaihi wasallam ce ita za'alin arshi rahman li mauti sa'ad kaga ana aka illanta shi kuma yanzu masababin mutuwar shi to sai dai an yi sabani akan gazo ta barin marasi imam al-bukhari ya kaito daga musa bin uquba yace ta kasance shekara ta hudu haka khandaq ma mana sai zama kenan muresi a wacce ruwaya ta gabaci khandaq ta gabaci khandaq saboda ibnu isa ya yanke cewa lalle ta kasance a sha'ban khandaq kuma ya kasance shi kuma a a wata wanda yake na shawwal a wannan shekara ta sai dai abin da yake kenan daidai shine abin da Musa bane ukuba ya nakalto kamar yadda malamai suka ce cewa Muresi ya kasance shekara ta biyar saboda haka kenan wancan na shekara ta hudu suka ce kenan kuskure aka samu da alkalami na kenan Imam Bukhari Allah ya kashi da rama a tarihi faqala yace ya rasulullah ana yace ya maki ne ne a'zaru minhu lalle zan karɓi uzurinka a azaruka minu zan baka uzuri zan karɓi hamzarinka daga gare shi in kana min al-aus da rabna unqa sai fara da kabilar shi yace in kana min al-aus in ma dan kabilan mu ne da rabna unqa zan sare wuyan shi ma'ana ya faɗi wannan saboda shine shugaba kenan nasu sai yace yanke kawai zan mai hukunci da wannan wa in kana min ikhwanina min al-khazraj in kuma daga ‘yan uwanmu ne, ƙabila ta khazarci, kale ka yadda nan kuma sai ce wa in gane min ikhwanin, in kuma daga ‘yan uwanmu ne, jiddan saboda ya tare kar wani ya ɗauka saboda irin yadda suka kwashe tsawon shekaru banu kaira tsakaninsu ana ba ta kashi. Addinin musulunci ne ya daidaita tsakaninsu, wa allafa bai da kulubi. Lau an faɗa tsama fil arzu jami'an ma lafta bai da kulubi, walakin ma allafa bai da za ka ciyar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ce wazkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubi ku tuna wani ni'imar da Allah ya muku a can da ku kiyayya kuke da juna Allah ya haɗe suka ta fa asbahtum bi ni'mati ikhwana da ni'imar Allah ta musulunci kuka zama ƴan uwa wa kuntum ala shafa hufratan min nar fa anqadhakum minha da kuna gaba dab da wutar jahannama sai Allah ya tsamakar da ku saboda babu masifa kamar sabani tsakanin al'umma musulmi juna wa juna da zarar ya zama to an zo ana nan to babban musiba kenan kaga kenan akwai saukin wannan ta sai ce in kana min ikhwani na min khazraj in daga ƴan uwan mu ne khazraj amartana fa fa'alna fihi amrak sai ka umarce mu kuma sai mu aikata umarnin ka kaga bai ce ba mu datsa wuyan shi sai ce ka umarce mu a lokacin fa qama sa'ad ibn ubada sa'ad ibn ubada sai ya wanda sa'ad ibn ubada ɗaya ne daga cikin annuqaba wanda suka halarci al'aqaba wanda manzala sa sai musu addu'a ya ce Allahumma ij'al salawataka wa rahmataka ala ali sa'ad ibn ubada ko sayyidul khazraj shi kuma shugaban khazraj ne bayan wancan shugaba na ausu ya ida makale shi shugaba na khazraj ya zamanto ya miki wannan yana nuna mana muhimmancin jagoranci kare a tsarin kaga kowanne jagoransa ya tashi yana magana kuma yana magana ba cewa za a yi kasawa ne saboda komi da tsari abinda jagoran ku ya faɗi to shi ne abinda kuka faɗi ba kawai ya zama sha babu abin da wannan kuskure ne irin shi ne za ka kara zube la yasirin nasa fauda lafiya da lahu wa kana qabla zalika rajulan salihan kafin wannan lokaci rajulun salih mutum ne da yake da cika na kamala walakin himmatu malatu hamiya sai dai abin da ya dauke shi sa'ad ibn ubada shine hamiya kishi wannan kabilanci kishi leka bangarancin mutanen shi wannan ya dauke shi shi ya fusatar da shi faƙala sai ce masu alibin mu'ad ka zabta ya ce kafa da ƙarya a watarwa ya ce ama wallahi lauka na minan aus ma a babta an tattari ba ana inda daga aus ne ba a san ka ba a san ka ba za ka sare wuyan shi wallahi na rantse da allah la taqtulu ba za ka kashe shi ba wala taqdiru ala zalika bakka da ikon aikata wannan abin saboda me ko dai zamu bashi kariya kenan bakka da iko baka isa kai ba ko kuma wala ta kadur a hadi ne kai bakar ikon kai wannan abin ka fadi ne kawai kaga wannan kale ka ga irin yanda waccan illa ta munafiki take neman jebo wata musiba wanda ta fi wancan kaga ga manzalan sallam a cikin su makin sa rasa yana tsaye amma aikin irin na munafikai irin tsari na shaitani kawai sai zamanto tuntuni hamiya ta zamanto ta kama su saboda haka ya faɗi wannan magana ya ce la taɓatulu wallahi la taɓadiru ala zalika ba ka da iko a kan wannan mana sai tuno irin wancan saɓani nasu na tun daɗewa kawai sai shiɗari ya zo ɗarsa sabon manzana sallallahu alaihi wasallam ya adam ne kamar kuma kuma ba ma'asumai ba ne ma'aji sallallahu alaihi wasallam shi ne ma'asumi amma sahabban shi ba ma'asumai ba ne za ka iya samun sun aikata wani abu makamancin wannan sai dai kuskurensu malamai suka ce in ka danganta shi da kirkinsu da dacewarsu to ba bakin komi yake hasana da nasu ya linki duk wani tuntube da kuskuren da za ka samu a tare da su sau da haka mutane ne wanda suke da hasana wadda ta rigaye duk abin da sahabi ya yi a lokacin kafin hijira to alhijira to alhijira ta jubbu ma kabila hijira tana shahid abin da ya zama to ya gabace ta kaga duk wanda suke muhajirun da suka yi hijira zanibin su na kafin hijira duka wannan hijirar da suka yi ta kankare musu duk wanda ya hijira don Allah subhanahu wataala faqam usayd ibn hudayr a lokacin usayd ibn hudayr sai zaman to ya yi da usayd ibn hudayr dan ammi ne na sa'ad ibn mu'adh kuma sannan dan kabilar su faqala ibn ubada sai shi ma ya ce masa sa'ad ibn ubada kadabta al-amru mali lanaqtulanna ya ce lalle ka yi ƙarya ina rantsuwa da Allah da na ƙutulan nan lalle sai mun za mu kashe shi ko da ɗan cinmu fa'in naka munafiku kuma dama kai munafiki wannan ya faɗi don kaiwa matuka a kan tsawatar mai malamai suka ce sau da mai ya aikata aiki irin aiki na munafikai shi ya sa mami abin da yake nuna ma wannan sai ce tujadilu anil munafiki tujadilu anil munafiki na saboda kana ba da kariya ga munafukai shi yasa Imam al-Mawardi yace lam yurid nifaq al-kufr ba munafincin kafirci ba inna ma arada annahu kana yuzhiru wadda lil aus yana nuna kauna sai kuma bayyana a wannan qadiyya ke dama yana nuna kaunarsa da garanci da abin nan kuma sai hakan ya faru sai ga abin yayi kamanceceniya ta kenan hali na munafikai ma'ana bayyana sabanin abin da yake mi abin da yake boye ko kuma abin da ya ɗauke shi wacce hamiya ta ce kamar yadda abokar wani lokaci suka samu rikici da wani ya ce mai ibinan sauda ya binan sauda kaga nan sassa ya ce a ya ta wani ummi inda kamar ofin ka jahiliya kalle amma aihiyar shi za ka aibanta lalle akwai jahiliya ta rufe domin zai wa jahiliyar ai ta wuce ma iyaka din da an ma wuce ba ma a shari'a ma mutum zai kaga a shari'a ma mutum ke ba ma wai aibantawa ba da wani الكريم توتده التكبير يا رب العالمين فثار الهيان الأوس والخزرج ألوكة فثار سيبقى سكتا دا قراء الهيان وأنن قبيلو قدابي الأوس والخزرج معنى وأنن قبيلو قدابي سيبقى أكا ينقر جونا أكا تادي جوشيوين ويا فثار الهيان sai suka tashi kura ma'ana suka tare jijiyoyin wuya alhayyar waɗannan taushe koki guda biyu al'ausu al-khazaraj hatta hamu har suka zaman goma hatta hamu har ma suka himmantu a watarwa an yi tatu har suka himmanto da tamkar ma a gwamza da juna wa rasulullah sallallahu alaihi minbar a lokacin halin manzara sallallahu yana saman minbar wannan duka abin da yake nuna maka cewa sabon manzara sallallahu ba su mai bane in ku har ba su mai bane to wannan dan kuskuren kana iya samun shi tattare da su sannan kuma samun wannan kuskura hasana su duka ta wuce wannan karkamanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su fanazara fanazara annabi sallallahu fanazara sai sabko daga saman munbari annabi sallallahu fa khaffadahu sai dinga kwantar da hankalin su hatta sakatu wa sakata har suka yi shiru ya shiru wanda yana nuna mana lokacin da jijiyan waya suka tashi aka samu fushi to a kawaitar da mutane a sa su yi shiru matakin farko da za ka yi masu rashin jituwa da shuna kowa ya ja bakin shi ya kyale kawai kowa ya haƙuri inda dama duk su zazzabra a ɗan yi kim a yi shiru in yi sun za ka yi magana ba an ɗan shiru ta sai ta kwanta ta kowanne kuma yanzu ya zama kai mai sulhun kai za a saura amma ka shigo na uku za shi kana cinye wani zai sami ka kai ma kaga yanzu sai zama kuma abu ya sarki shi ma ce ya zo shi ma sai a shigar da shi annabi sassa hatta sakatu wa sakata wa bakartu yaumi bangaren aisha radiyallahu ta'ala anha tace na yini yini na kuka la yarqau li damu hawaye bai zama ya tsinke mun ba wala aktahilu bi nawmi ban ma rantsa barci ba bar hawaye bai datse ba wala aktahilu bi nawmi kuma ban rantsa barci ba fa asbaha indi abawaya ma'aywana suka waye gari abubuwa sai na bakar radiyallahu ta'ala anhu da kuma ummu ruman ba su ba a bawaya inda sai mahaifana suka waye gari sun zo inda nake a cikin gidan nan tun da ta nemi izinin kagan zuwa gida to sai suka zo kenan inda take wa kad bakaitu laylatayn wa yawman na kwandare biyu da yini hatta azunnu anna al-buka falikun kabidi har sai da nayi zatan kuka zai fasa an ta ciki alat baybayna kuma jalisani a yayin da waɗannan ma'aiwanawa suke zaune inda wajena wa na abiki ina ta kuka sau da dukkanin mutumin da yake da mutunci in fa aka taɓa mutuncin shi to ƙarshe ke idan ta azaratin bara'atun min al'ansar a lokacin wata mace daga ansar sai ta nemi izinin shigowa a nan sai aka zo da ita mubaha fadin tulaha sai na mata izinin tana ɗin shigowa bajalar ta baki mai ita ma sai ta zamna wannan mata ta baji mai tana kuka tare da ni kuka wanda yake na takaici da ta yani bakin cikin abin da ya sabka tare da ni kaga kakan gane masoyinka in ka shiga musiba to su kuma mata za ka ga suna da kokar wannan sama da maza yanzu mace daga ta ga dan matsala nan nan nan nan duka kau ga baki da ka kowace sai ta shigo lahiya sai a jajanta in na kama ni wata tana shigo ta sai ta ma ta fara kuka wata tana to ita wannan inda ta ga dan kukan wancan suna sai abin ya dan sa mata sauki abin to kaga su mata suna da wannan tace suka shigo wa bainana haru kadalika muna irin wannan yanayi din idza dakhala rasulullah ma'ana ga iyayena azam idza dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai ya shigo a wata ruwaya tace fa asuba abawaya indi iyayena suka waye gari wajena falam yazala hatta dakhala alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba su kushe ba suna tare da ni har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto inda da khala fajalasa ya zauna wala najlis indi amma nan sallallahu bai zauna ba indi wajena min yawmi qila fi ma qila qablaha tun da aka wannan abin bai zauna ba wajena tun lokacin da aka yi wannan abin kafin wannan lokaci wa kada makasa sharan la yuha ilai wata guda cir akai aka samu inkitabul wahayi wannan yana nuna jarabawa duniya gidan damuwa ce da jarraba da bakin ci annabi ya kube ce inna ma ashku basi wa husni ila ma kaga ya gamu da damuwa rasa dan shi saka shirishiya yin kaza bakin ciki dai kan bakin ciki to haka zaka ga humum a duniya ba su kaucewa in har ulul azm min rusul annabi ayyub alayhi salam humum na rashin lafiya kare arziki mutuwar biya ta damu annabi musa alayhi salam ta damu sakawa ce a kwado rabuwa da uwayenka ga su dai baka rawa ka ce babana ne da mata ce aka katsin tsakanin tashi gidan kahuri wanda yake da awar uluhiyya sannan barazanar kisa huta tashi hankali kala-kala ga yunwa ga tsananin rayuwa kuma yanzu kawai kai sai ka ce ba za a sharrafa ka ba rayuwa dan Allah kawai ka ce so kake almar'atu saliha addarul wasu dangi da makwabta kasuwa zauzau wane ne lahi alau komi cikin ka lahi alau dan Allah a duniya ka san kawai yaudarar kan ka tsakani da a ce duk iya na kirki mata na kirki makwabta duka wani da komi kawai in an ce ka ce kawai mumtaz ka na mumtaz ka san ai baya yiwa tsakani da ita duniya kawai Allah bai yi da wani a samu wannan kawai ka gamu da wani jarraba ka gani ka gani wani bani ta bai rubuta ibtila'ul akhyar bin sa'ul ashirar jarraba mutanen kirki da matan manza ka gani ya annabi nuhu annabi nuhu alaihi salam ga misali ne ka gani ka samu kaka ustaz ka gama kare mace san duniya kai kanka ka so ne ibtila'in san duniya ce kawai kuma ka za a yi ta tahiya ka gani kuma in ai Allah ga dama ma yayin jarumce ka da bala'in santa ka gani ka je a zo kawai duk baka so a taba ta duk yanda za a je a zo ta ma biyar ta ma kawai Allah ne ya jarumce ka ka gani haka za a yi ta shan mama ka gani ai jiwa haka ka gani ka gani kai ta shan wuya kawai kana abin nan ko kuma ya rai kan gari ko a jarumce ka da bala'in sanshi kowa ya rubuta bayan shi amma kai kawai in ma ka faɗin ko faɗi ne kake yi in kawai ma kawai ne an san kawai ka gani to kaga ai abin haka ne ko kuma kasuwanci kawai ya kiya ka gani wani dattijo mutumin kirki ya zo zai sayar abin da ya zo shagon ma zai sayi mutum ya bashi abin ya ce a a san ba zai yi ba to sai kowa ya rantsi a lokaci na musu dan tsakanin kenan ya daure ya karbi rabi shi kenan sai ya amsa sai da shi ce ba zai ne da ya tafi sai ce wannan gidan shi mutane da sun kai mutum ɗari ana cin abinci ana kasuwa to bayan an yi da wancan ne sai yake ya kasuwa sai ce ai mun bar kasuwa ya ce ai abin mamaki ya ce lokacin ina kasuwar nan ga kaya na ya fi kwaliti kuma na hiragi amma za a zo wani ni ba a sayar waje na saboda tsoho ne ga shi makwabtan na ya ce na san ba na kirkin ba kuma da tsada amma kawai na san da a sayar kawai dole ya ce ya tattara ya bari to gaga ai jarraba ce ka gani to duniya ita da ma gidan jarraba ce ba yiwa komi a ce lahiya lau can lahiya lau can matsala can lahiya lau can matsala kullum kuma ka waye gari ka sa kanka wani al'amari zai iya waruwa mai daɗi ko mara daɗi haka ne al'amari haka duniya take in ka mai da kanka kullum daɗi ne za a ji to dama ka yau da kanka shi yasa ka gani irin damuwar da mazara su san shiga da yadda gidan shi ya shiga salasa wata guda Allah subhanahu wataala ya ɗauke wa hanyar wa kada makasa shaharar layuwa ilayhi fi sha'ani shehun qalat tace bata shahada thumma qala annabi sallallahu bata shahada sai fara da tabbatar da kalmar shahada ma'ana fara da innal hamdalillah annabi sallallahu qala ya aisha annabi sallallahu ce ya aisha fa innahu balagani anja kaza wa kaza lalle kashi labari kaza kaza kaza na yarfa da aka miki ma'ana kinaya akan me abinda aka mata na yarfe balagani anki kaza wa kaza labari ya ci muni dangane da ki an mukiyar fan kaza kaza bayan kuntu bari'atu lalle in kyarke ka kasance bari'atan kubutacciya in kin zaman to kubutacciya fa sai bari ukil lahu lalle da sanni Allah subhanahu wataala zai barrantar da ke zai kubutar da ke daga wannan wayan kuntu almamtu bi dhanbin in kuma kin san kin kutsa kin fada ga wannan zunubi wayan kuntu almamtu bi dhanbin in har kin san kin fada cin wannan al'amari wanda yake na zunubi fastaghfirillah wa tubi ilayhi ki istighfari ki tuba gurin Allah fa innal abdu idza atarafa bi dhanbi saboda bawa duk lokacin da ya tabbatar ma Allah laifin shi thumma taba sai tuba taba ma alai Allah yana karɓar tuban shi falamma qada rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ida maganar shi Aisha radiyallahu anha tace qala sadaqi a take kawai sai hawaye na zamanto ya kafe take kawai kalasa dan sai hawaye na zamanto gaba ɗaya ya kafe hatta ma uhissa minhu qatara har ma sai zamanto ba ni jin ba ni samun daidai da dugu ban zama ina samun daidai da dugu ba wa qultu li abi nace ma babana ajib anni rasulullah sallallahu alaihi ba da amsa madadina ba mai dama manzo sallallahu alaihi amsa madadina qala wallahi ma adri ma quli li rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakar yace wallahi ban san me zan ga ma manzo sallallahu alaihi wasallam fa qultu li ummi ajibi anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma qala nace ma ma biya ta ummu ruman ba ma annabi sallallahu alaihi jawabi madadina ma'ana ku kun yi kowa sanin ina aikata wannan abin ko ba zan aikata ba wannan fa wanda suka isa ne wajen karshen mutunci su ne suke faɗi wannan ma'ana ku ku ba da amsa mare ni in haɗi ma ai za a ce kaza a ku ku faɗi ai ku kun sani kuma ƙa'ida haka ne duk ma yayin da ya tarbiyyantar da iya ya san za ka iya ba da shaida kan iyarka da iya tare ba za kai zan iya rantsuwa da ita kan kaza amma yau kare ka ga mutum zai ce yaron zamani ba shi da shi kaga wai baban kare zai ce da shi da ka kaga ai akwai matsala ma'aihi ya ce mana uwa ta ce yaron zamani ba shi yan zamani ba shi da yaron zamani ba shi da su kaga ai da akwai matsala Allah kare mu sai ma kala qalat sai ta ce wallahi ma da rima kulli rasul sallallahu wallahi ban san me zan mai da ma manzo sallallahu amsa qalat aisha ta ce wa ana jariyatun hadithatu sin ni kuma lokacin ina yarinya mai karamcin shekaru la qara'u kaseeran min alquran a lokacin ban karanta da yawa daga ayoyin alqur'ani ba a lokacin kenan bata gama har alqur'ani ba fa qultu yana ce inni wallahi laqad alimtu annakum sami'tum ma yatahaddathu bihi an-nas wallahi na san kuma kun ji wannan jita-jita na mutane wa waƙarafi an fusukun kuma hallau abin ne ya tabbata a cikin zukatan wasu daƙutun bihi kuma kun riga tuni kun gaskata ne ne kuma shi yasa kenan ba za ku iya gaskata ne ba kaga tashi hankali ke wallahi ta ce wala in kuntu lakum inni bari'atu inda zan ce muku ni barranta ya ce wallahi alam inni la bari'a Allah ya san ainihin kubutacciya ce la tusaddiquni bi zalika ba fa za ku gaskata ni ba akan wannan wala in taraftu lakum bi amri bi amri in kuma na tabbatar muku al'amarin na cin kaza wallahu ya'lam anni bari'atu la tusaddiquni za ku gaskata inda zan tabbatar muku in ce kaza za ku gaskata ni sai ta ce kenan wallahi ma ajudili wa lakum makharaj ba ni da wani misali tunda aka ce tabbatar da kaza sai ka ce wani ba da amsa a madadina ka gani sai bai bada amsa ba to kenan an ce kuma in ka aikata to in baka aikata ba in ka aikata ka nemi gafarar Allah subhanahu wataala in baka aikata ba Allah zai barantar da kai to kaga zancen ka fadi da bakin ka bai taso yayi ta zabi mi tunda Allah mai barantar da ita ce magana da wazara sai fadi kenan na farko Allah mai barantar da ke ci to kaga Aisha bata ƙetare wancan ba ta ce amma inda zan ce muku na aikata kenan za ku iya yarda wannan fa Aisha tana haɗi ba don za su yarda inda Aisha radiyallahu ta'ala ta kaddara za ta ce ta aikata sai dai na baka ta insha Allah shi ta san ba ba aikata saboda karan farko ana cewa cewa shi umma radina bi fil jahiliya afala rada bi fil islam mu wannan kazamta a jahiliya ma ba mu yarda da ita a musulunci za mu yarda ba ba min din gidan sai dai na baka ba ni gidan sai dai na baka ba hatta da irin su Abu Jahal suna kyamatar aikata wani hatta da kaga dai fir'aunan umma bom hatta da su lokacin da suka yi cincirin da nan suka zo indiyan kurbi talatin da kafa da suka tsaya kohon gida suna jira mazara su sai fito an ce sun ki haurawa ta katanga kar a tuhume su sun je aikata wani amara kyau a tarihi mummuna abin su kale ka kiyayya irin da abu sufiya lokacin yana da irin na hindu amma da haka zo mu baya a hindu da ana cewa ku riƙe mu baya a ba za ku yi zina ba ta ce za a iya samun biya ta zama ta bayan zaki tana ga kamar bayan ita al'ajabi ma take ya za a ce a samu biya zai zai to balle gidan sai da abubakar radiyallahu ta'ala gidan da hasken musulunci daga nan ka gani tana tashi ma ta dawa musulunci gurin uwayenta ta karɓi addinin musulunci wanda da ma'ainin shi abu kuhafa umar umar ma'aihiyarta ma'ayin sai da umar ba min in duka musulmi gabaki ɗaya gidan ba a san wani gidan da duk yake musulmi ba kamar gidan sayyidina bakar radiyallahu ta'ala ta ce fa sabrun jamil ta saboda haka wallahi ma jini ne wala kuma masalan ba ni da abin da zan buga misali da shi misalin mu illa aba yusuf kawai misali na sai misali annabi yaqub iz qala fa sabrun jamil da yace hakuri na hakuri ne mai kyau wallahi musta'anu ala ma tasifun kuma Allah shine abin neman taimako shi ne wanda yake mai taimaka mu a wasu abin da kuke ambatawa na kubuta sun mata hawaltu ala firashi sai na juya ala firashi a wata ruwa ta ce wa walle wajihi na hawar jida wa ana arju an yi bari anillam ina kauna ina sare zuciyata tana cike da kaunar Allah subhanahu wataala ka gani kaga me yake bukatar mumini ya zama da koci da kwai cika ana inda zanni abu ana inda zanni abdi ko ya za a yi ya zama zuciyarka tana cike da kauna yayewa gurin Allah subhanahu kakkade bai tsammani kakkade bai tsammani ko mutuwa tana bayyana kofuwar raja amma da alamomi sun zo ma tana ga rayuwarka ta zo karshe to gaba ɗaya mai daɗi ka kawo ko na sarai ka insha Allah za ka samu ƙarshe wanda yake da kyau saboda haka Aisha ta ce وإني لعبد أن يبايعني لا ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا سيربا تبت زتان وأكلم رينا ذا سبكت آية القرآن ولأني أهكر في نفسي ni ina ga wal'anni ni ina ganin kaina aka karfi nafsi ina ga ina yi mutsul a karan kaina min an min an yutakallama bil qur'ani fi amri akan sabkar da alqur'ani yayi magana akan sha'anina ta ce ina ganin na yi musul kamar na yi kaɗan a ce ayar ƙur'ani ta sabka a kan sha'anina da wanke kaga ai ƙarshen jin daɗi ne sai kaji kamar ka taɓo tauraron sama a ce allah daga saman bakwai ya sabkar da ayoyi guda goma a kan wanke aisha abdullah ta da shi yasa almajiran ta irin so masaruk ko ruwa din zai ci haddasa ta ni as-siddiqa tubul siddiq al-mubarrin amin ko kusar samawat habibatu rasulullah sai ya yi wannan kirarar sai ce to ita ce malama kakani saboda ba wanda ya samu wannan abin lokaci daya ayoyi guda goma daga saman bakwai walakin ni kunta arju an yara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ru'ya yubarani lahu ni abinda nake kauna a ma'anar sa wahayi da ru'ya manamiya a mawarki Allah ya nuna mushi cewa ga wanda ya kazafi ga yadda al'amuran shi wa wallahi ma rama majalisa tace na rantsi da Allah manzalarsa san bai rabu da gurin zaman shi wala kharaja ahadun ahadun babu wani wanda ɗaya wanda ya huta daga cikin wannan gida din wala wacce mata da ta shigo wala sai na bakar wala umru man hatta unzila alaihi alwahyi har aka fara sabkar ma manzalar sallallahu alaihi wasallam da wahayi fa akhadhu ma kana yakhudhu min alburhani sai fara samun manzalar sallallahu irin abin da yake samun manzalar sallallahu min alburhani na daga tsanani da wahala na wahayi inna sanulqi alayka qawlan thaqila ka gani shi yasa lokacin da malaika zo ya kama annabi sassara yace hatta balaga min al-jihad kaga qawlan thaqila da qur'ani yace to irin wannan wannan din yazo ma maza da sassara hatta inna wala yatahaddaru minhu mithl al-jumal kai har ma sai da ya zama saboda wannan wahala da yake samu sai da aka dinga samun yana gangarawa daga annabi sassara wani jibi kamar lubul kamar kiyama jabi ne kamar narkakken diamond ko sai aka rinka ga yana gangaro ma manzara sallam min al-arabi fi yawmin shatin kuma a yini wanda yake na tsananin sanyi gashi ana gunturin sanyi amma sai gashi kuma kaga wannan ita ce shitani ayoyin da suke shitani kaga wannan zamanin sanyi ta sabka kenan fi yawmin shatin falamma suri ar-rasulullah sallallahu lokacin da aka yaye ma manzara sallallahu alaihi wasallam wannan haduwa da mala'ika وهو يضحك سيانا مسسينا مرمشي فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي كلمة تفرقوا لأنا مسسي فدي سودي أبني ما يسام ما كيت يا عائشة إحمد الله عائشة قديم الله فقد فرأت الله lalle Allah ba ya farantar da ke ya kubutar da ke faƙalat li ummi a lokacin mahiya ta umru man sai ta ce kumi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tashi ki je gurin manzon sallallahu alaihi wasallam ma'ana ki gode mishi faƙultu ina ce la wallahi ba zan tashi ba wallahi la aqumu ilayhi ba zan tashi ba in je zuwa gare shi wala ahmad illa ma ba zan yi godiya ba sai ga Allah saboda dama annabi san ce mata ihmadillah kaga irin yadda Aisha ta konkoda ki da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shi za annabi san ce ihmadillah umru ma da wata ce tashi je gurin manzon Allah sallallahu gode me to tunda ita kuma ta samu tarbiyyar ma'aiki dama ga abin da ya ga mata sai ta ce ba zan tashi je ba sannan kuma Allah zan gode ma ma'ana ba na ce ku barantar da ni wa ya kubutar da ni ai Allah kubutar da ni fa anzalallahu ta'ala innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum Allah ce wanda suka zo da wannan yarfa wasu jama'a ne daga cikin ma'ana wasu jama'a ne dai daga cikin wanda suka bi ku an ce kenan usba kenan jama'a daga 40 zuwa kenan abin da yake sama ko dai ya zama da yan jita jita kaga irin su Hassan bin Sabit suna da yan jita jita irin su Hamad bin Tijaj suna da yan jita jita irin su Mustafa suna da jita jita amma wallazi tawalla jura wanda na daga man gabarai shine dan salula muke shi kuma shi ne kaga hadarin munafiki Allah kare mu al-ayat falamma anzala Allah da Allah ya sabkar fi bara'ati a cikin kubutar da ni waɗannan ayoyi na suratul nur qala abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu sayyidina bakar sai fa wa kana yunfiqu ala nisabin usasa yashi yake cewa nisabin usasa saboda li qarabatihi saboda kusanci da yake tsakankanin shi da shi wallahi la unfiqu ala misqahu shay'an abadan yace har abada dan khalishi su sahabbai zaka ga duk gidajensu da yawanci da akwai wannan yanan sa sai ake sai na riya kamar da wuya shi sahabi ka je gidan shi ka tarra da shi sai mata shi su ba su nan ba irin nan bane a ce babu a dole gidajensu da kuɗin dangi da amina arziki wanci ya mutu an ɗauko kan wanci ya mutu an ɗauko kan ka gani amma mu ɗan washe gigi zai mutu ga wannan shari'a ko kuma ka ce to gidan marayi dai kamata to kai da shi shaƙiƙin ka in za ka kai shi gidan marayi kai ma za ka kai su gidan marayi duk da har ga ɗan uwa uwa ɗaya uwa ɗaya kuma a ce ɗan uwan ka biyan shi za su zama marayi to ai aka mako marayi ne saboda me bambanci a tsakankana kaga ai babu bambanci saboda haka lawan fi kwana nufi kaushe wani abadan ba da ma ƙalin aisha wannan duk al'amari haika ba za ka ba ka zargi sai da bakar ba ba ka zargi a share waɗannan in ka kalli abin da ya faru da irin ciwon al'amari raɗaɗin abin da ciwon al'amari ko musamman ma makusancinka wa zulmu zawul kurba a shaɗin fadadatan alal mulki min maqaid usami muhammad zalimcin na kusa da kai dan uwanka zalunci ya yi takurar tuttuka mutum yace sama da takobi saran takobi ce da jini na mutum a samu ɗan'uwanka jininka cikinka wa ya kamata ya baka kariya shi ya kamata amma ɗan'uwanka ne shi ya cancanta ya baka kariya kuma sai zama tuwa ke baka ɗan'uwanka ne shi ya kamata ya taimake ka sai zalunce ka ba ma taimake ka ba akwai kutun da ya to waye zai in ɗan'uwanka ya kware ma ba waye zai goya ma ba ɗan'uwanka ya zalunce ka to waye zai maka abin ka gani saboda haka kenan ce na rantsi da Allah ba zan kuma ciyar da misra ba sai Allah saukar da aya saboda sai da na abubakar sun wuce wani kaga kuwa da wani yanzu da wani ne shi kenan kawai an kare sai a kyale shi wanda sai a kyale shi amma kaga irin su sai da na abubakar alladi yuti ma da wuya tazakka wa ma li hadin inda min ni'matin tujza illa bi khawaji rabbil ala wa sawfa yarda illa tansuruhu faqad nasara ma id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatan idh huma fil ghari idh yaqulu lisabil al ahzan illa ma ma'ana wanda ma ya ce ma na fa'ani ma da hari ma na fa'ani ma da abubakar to kaga wannan ya hudu wannan shi yasa sai Allah ya ce wala ya taqul fadl minkum ma abuta fadala da naki kirki da kyautatawa da alheri da sadaka daga cikin sa'at ma abuta dukiya kasiran zuwa ayyutul akan su ba wanda suke makusantan saboda likarabatu wal masakin wal muhajirin fi sabilillah kan wal yafu wal yasfahu ala kan gudun ya kafar sai abuwa su kau da kai wai ba ku san ma Allah gafarta muku subhanahu wataala wallahu ghafurur rahim Allah mai matakal gafara ne Allah mai jin kai ne shikenan sunan na bakari ci gaba ce shi fa qala abubakar bala wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allah li gaskiya ne na rantsi da Allah ina tunar Allah gafarta mu kaga mutane kirki ba ka ce ba aiki yayya daga nan har wuta kai ni hoye da in bashi shi ko da in zanda kasa da yi kaza aini wannan tsiyatu kaga zuciya dan zuci inni la wal qaya ghafara Allahu li faraja ila mistahi alladhi kana yajri alai sai koma ki gudanar masu da abin da yake bashi wa kana kuma haka Aisha ma lokacin da wani ya ce Hassan bin Sabit kaza ya zage shi shine muke kaza ta ai dan araji shine ba wanda ya ce ma anan sassan fa inda abi walidahu irdi li irdi muhammadin lakum qawl shi ne bai ke ce lisanin tsarin la'ai ba fi wa bahari la tukaddiru ila kagani shi ne ke ce ala afirka ba su fiya da an nema barbarin tabbatar bari ka fawo kagani sau da haka shi ne yake faɗin waɗanda abubuwa a kan kafirai a kan manzanar sassana kaga sau da mai hassana shi kenan tana da yau allah bin kana jiri a yau kana su ya tsal zainab bin ta jihash annan san sai yana tambayar zainab al'amari a kan lamarina faƙala ya ce ya zainab ma alimti mara yake ya zainab ma alimtu mara yake ma alimtu mi kika sani mara yake ma alimtu mi kika sani dangane da Aisha ma ra'aytu mi kika gani fa qalat ta ce ya rasulullah ahmi sabbi wa basir lalle ina kiyaye shi na da ganina wallahi ma alimtu alaiha illa khair wallahi ba ku wani abu kanta sai alkhair in wani abu ya faru a kanka in wani abu ya faru kan mutum ba abu ya wuce za ka gami wani da wani da wani suka ce to kaga irin abin da yake shayewa masana shi yasa kaga irin abin da yake bata mahuci tsakani kaga kiriya ta kulli da aminai mutum ya samu matsala kawai da an zance abin nan kace ka ai matsala gare shi dama haka yake kuma kaga ya ji an gaya musu mutum yana ce na kulle a kaso shi ko dan kaso ba ne shi labari kace ai wannan da kace ai kaza kaza kai kana da kawo ɗaya ta karye goma na sai kafin karye ɗaya ta labari ya cin wani ya ji ya ce kawai mutum yau ne ka gan shi ne mutum ba sanin masorin shi eh ya shiga matsala yanzu wani a yadda ake aminci ɗazu kaza kaza kaga tuni labari ya ci mushi mara ya faƙala ta ya rasu da la'abi sami ya basari wannan ya ma'alim ta ariya illa khair ban san wani abu tare da ta ba sai alkhair ba ƙalar ta ce hiyar lati ƙalar tu sami ni aisha ta ce wa hiyar lati ƙalar tu sami ni ita zainab kin nan ba ita ce wadda kanu ta zamanto ta same ni tana kafada da kafada da ni ma'ana tana kafada da kafada da ni wajen matsayi gurin manzara sassa ta same ni min al-asmu wal irtifa asmu daukaka kenan bangaren matsayi da daukaka kaga a kaida me kamata abinda ba haushe ke ci a tukunni kishi a tsabu kaga da Zainab dama ta samu sai ta ce ta amma na makana kadan ma da yayi ta so ko ta magana to amma fa su al'amarin tsoron Allah Aisha ta ce abin da ya kare ta tsoron Allah tsoron Allah fa sama Allahu bil wara sai Allah kare ta da tsantseni fa sama Allahu bil wara sai Allah kare ta da tsantseni yake ya addinin ta ba ta faɗi ba abinda ya zama to an faɗi akan mu daga cikin akwai da an musu bulala ta mata irin su Hamlatu bint Tijash yar wazira bint Tijash sai da aka mata bulala ta irin su Hassan bint Sabit da sai da aka musu guna da tamanin-tamanin na wannan jita-jita da suka fada cikin magana a gani wannan wani lokaci akwai wani ablaibin mugaffal sun zangauna da wani daga wanda suke kiristoci ya ce wai yaya aisha ta iya kallon fuskar mutane lokacin da aka shigo da ita ɗin nan da safani bin mugaffal ya ɗauko ta wani uzuri da wani ido ta kallon mutane ya ce to lokacin da mahaiyar annabi isa alaihi salam ta zo da jariri cikin bari isra'ila ba tare da an mata aure ba gagari wani ya ce wai wani annabi ne sahabban shi suka yi ma matar shi yarfe ya ce to waɗanda aka ma yarfe a tarihi guda biyu guda an mata yarfe tana da miji kuma ba ta zo ba da guda an tuhume ta ba ta da miji kuma ta zo da ta a gasi ce to wannan magana a barta ya ce wannan magana a barta sau da aka yarfa ga mutanen kirki abin yadda yake da daɗi kuma wannan yana nuna matsayin matar wanzu na sassan mare mariya salam da aka mata yarfa allah ya faranta da ita a bakin kanta annabi yusuf da aka mai washe da shahidin min ahliha amma aisha da sai allah saukar da waɗancan ayoyi saboda karewa maki sassan malamai sun fito da fa'idodi ga waɗannan fa'idodi waɗanda suke masu ɗumbin yawa daga ciki suka ce lalle akwai halaccin sau da haka hadithi na hadisatul ifik hadithi ne wanda ya ƙunshi kenan fa'idodi da kuma darussa wanda ya kamata al'umma musulmi su zamanto sun zaƙula haka kuma irin wannan za ka ga anan ne fiɗin malamai yake bayyana ta yadda za ka ga kenan malamai suna zaƙulo da wasu zurfafan abubuwan da sai kaga ta ina ma aka gano waɗannan gabafo saboda haka wani zaka ga in wani hadisi ya zo wanda ake tunanin kamar me wanda yake fa'idantarwa sai kaga sun zakulo fa'idodi masu ɗumbin yawa lokacin da mulhidai suka zamanto sun soki hadisi na ya aba umair ma fa'ala nukai cewa wannan hadisin baya fa'idantar da wani abu mi ake nihi da wannan wannan kawai ai zance ne wanda yake mara fa'ida a lokacin irin su imamu shafi Allah cikin shi da rama sai da suka zaƙulo abubuwan da za a fa'idanta darasa wanda sun kusa darasa guda ɗaya sau da haka a wannan ma suka ce lalle a cikin nan gurin ya yi nuni a bisa a shar'anta yin ƙuri'a tsakankanin mata shar'anta yin ƙuri'a wajen 'yantar da bawa da duk wasu ababe sau da kaga annabi sosai yana yin ƙuri'a daga cikin za a ga kenan wajibcin mi yin ƙuri'a kenan tsakanin mata lokacin da mutum yake zai bulaguro tsakanin junansu da juna sannan la yajibu qada'u muddatu safari lin nisu al yanzu sai aka yi ƙura aka yi bulaguro da wata in aka dawo daga bulaguran kwana biyar aka yi to ba a ce wasu ma yi an rama musu kwanakocin su guda biyar shi yasa nabi ya ce wannan an haɗa ka in muke bulaguro bulaguro wanda yake dogo wanda za a iya yin ƙasar a shi to an dawo ba za a rama ma waɗannan duka kwanaki waɗanda suke nan su akwai halaccin yin bulaguro da mata har ma bulaguro na yaƙi ka gana ai tare da mata aka fi da kuma halaccin hawan mata sama hau da ji wannan da buka da kuma halaccin hidimar maza ga mata a halin bulaguro a halin bulaguro sannan akwai halaccin mace ta zaman to ta sanya tsakiya ko sarka a zaman gida ko kuma a bulaguro da aisha ta arwan nan sannan kuma akwai halacci na mutum ya hakaito abin da ya faru gare shi na fadala ko da kuwa a huska ne wanda mutane za su yaba mushi ko kuma wani abin da akwai zargi a tattare da shi kaga aisha ita ce ta hakaito wannan labari wanda kuma ci ya kumshi ababe waɗanda suke wanda za a yaba ko kuma wani abu ya zama to an kushe ka shi sannan kuma yana nuna lalle ba da kulawa a bisa kubuta a bisa kubuta a bisa faɗawa cikin mutunci wani ko zalibin wani wannan bin babu aula a kai sannan istimalu tauqiya bi ma ta tuɗe min kara zancen da ake bukata yin shimfiɗa kai sharar wage kafin kai zancen dan mutane su gane shi yasa kaga Aisha kan gaba da wannan labarin sai da sai sharar wage wannan sharar wage shi yasa mai tunani ba zai ce bai akai kaza akai kaza akai kaza to kan gaba da labari sai kai sharar wage sannan kuma wanda ya nuna shi hau da shaƙo mu mu'amal bai tafi ma a hauji batul mar in an sa mace ciki kamar ɗakin ta sau da haka za ta iya canza ka za ta iya komi tun da babu wanda yake gani kenan hijaban ta ne sai kuma halaccin mace za ta iya hawa darbuka darbuka a bayan rakumi ko da kuwa hakan yana daga abin da zai tsananta in dai rakumin wanda yake ya isa ne zai iya ɗauka wannan ya halitta sannan yana nuna halaccin hidimar manisanta ga mace min wara hijab ba laihi bane misali a ce akwai wani adamin da yake ma mace hidima amma kuma mi da labule shine dace shine kaza sai dai kawai ba zai gaba da gaba ba da fita kaga ai masu daukan darbukan mazaje ne guda hudu sannan ya nuna halaccin lallabin mace da wani abu wanda zai raba zai zama to bai gamu da cikinta ba ma'ana wanda zai zama ya rufe ta ko da kuwa bai yi bari bai rufe cikinta ba to wannan hijabi ne sutura ne a gare ta ya nuna kuma halaccin fuskantar mace zuwa biyan bukata ita kadai ba tare da izinin mijinta ba kaga saboda ne an dogara ka izinin amu ai ba ta tsaya ba misali kaga sai ta nemi izinin shi alhali bukata ce da za ta je ta ta yi sannan yana nuna kiyayewa dukiya ko da dukiyar kadanci saboda an yi hanyar akan iza'atul mali saboda waccan tsakiya din ba wata zinariya ba ce ba kuma ta diamond ce kakkamanta min dukkan azfar ko kuma zufur ko daga tsakiya ce daga abin wuya ne wanda yake na wani dutse wanda ake kawa daga yaman ka gani daga yaman kaga ba wani abu ne tsakiya ce dai ta dutse daga duwatsu wanda ko a haka kaga yan kudin ta kaɗan ne ba wani karhe ba ne ba sannan halaccin bayani a bisa kenan shi'umci na kwaɗan dukiya shi'umci na kwaɗan dukiya saboda da Aisha ba ta tsaya ba binciken wannan abin wanda binciken da ya wuce iyaka inda kawai duba sai ta zo ta babu abin da zai faru amma ne kaga ga irin yadda abu ya shafi dukiya duke ba duk abin da aka yi mukhasama aka zo kaza kai lailatul qadar ma saboda mukhasama aka dauke aka dauke hakikanin lokaci to duba ka ga wancan jinkirin ne ma shi jayo wannan sai kuma tsaye da ayari ko kuma rindina a bisa izini na wanda yake shugaba sai kuma aiwatar da bangaren rundina a sa su aiki akan wani abu wanda yake ya bata in har wanda suke amintattu ne su je su dinga bincikowa abubuwa ko kuma su dauko mai rauni ko kuma abin da aka rasa ma'ana kaga a cikin safwani shi mutum ne da yake amintacce kuma ba zai wannan aikin ba nan sallallahu bai ya raba da yi kenan za a annabi sallallahu da izinin shi yake yi ya yarda da amana shi ya yarda da amincin shi shi yasa ba ba ɗan lokaci ba ya zama ya shahada don Allah gaskatar da imanin shi ba jima ba sai shahada ka gani da nuna ma rajulun ne wanda yake sali sannan kuma shar'anta istirja'i lokacin musiba kaga sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai taqdiyatul mar'a wajaha an-nazar al-ajnabi mace ta rike fuskar ta daga nan saboda ai Aisha ta ce ba khabar to ji ki ba sai na rike fuskar ta da katwa to kaga wannan ya nuna kenan rihewa mace ba kamar yadda yan tatsine ba da wasu yan bida suke ga wai katwa ne gudawa ne da hijabi so so so so danne shi da dan da duk wanda zaka ga mai sanya dinga ga adam mata da wani ai danne shi da tabi'a ce ta shedan ai dalilin da yasa yasa annabi adam da wannan suka ci itaciya don saboda ne don ya nuna ya bayyana da tsirricinsu hikimar da ya sa ya zira ayyala su ba da wata ala ce riwari sau'a tikuma don saboda ya yaye muku tsirricinku ya bayyana da tsirricin to kaga garazi ne da abrazo na shaidan bayyana da tsirricin al'umma shi yasa bai wadatu ba maza ne mata ne duka sai inda sawa bayyana da tsirricin to shine zaka ga wannan sannan akwai itilai ambata zato akan al'ilmu kamar yadda ta ce kenan ba zaci wannan ba sai kuma ighasatul malhuf a aga zama wanda yake cikin damuwa da taimaka ma wanda ya yanki da kuma tsama ko wanda yake cikin matsala da kuma girmama ma'abuta daraja da kuma fifita mutane a bisa kenan abin hawa wanda da kuma karamci da mutunta musamman don saboda karewa wahala da tsanani ga wanda suke rauna kaga sai aka fifita mata su saman wani sai kyakkyawan ladabi tare da ajani musamman ma mata lokacin kaɗeta yanzu safari kawai sai gurwana da ya buge kawar a hannun ta gurwana yana juyi haka da ta hau kawai ya kamo bai ba mata zance ba bai ma aisha zance ba bata ta ce wala kallama ne wala kallama bai ce komai ba kawai lasta kawai daga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matar nan daga shi wasa kwan bai ce komi aisha ma bata ce komi ba yanzu aka yi kaga wata matar da an hawa mota ana fara hawa mota kai ya guda kai kuma na ina wallahi ai yanzu kaza in ta kama su ba wani kuma da an zo ya ga matan mutane a hawar balallama yana saba riga yana iya zance yana abin nan kuma fa matan wasu ne amma ya kama balallama tun daga tasha akwai ma da ana azama yanzu ci ani bari zama ko kusan ko da yake ustazai ne ko ko za ku ne barin zama ya ga gani to kaga duka wannan wannan duka an duka kaga musiba ba ma karamin musiba ba ba ma karamin musiba sannan a ci akwai mi kenan tahiya a gaban mace tahiya a gaban mace dan mutun ya kubutar da ita daga hadari sannan kuma da amintarwa daga duk abinda za a yi tunani na dubinta kun gane ko da wani abu zai yaye daga bangaren cikinta kaga ai sai ya shiga gaba ita kuma tana ina tana baya saboda ba mata shi bace sai ya shiga gaba kenan tana baya saboda shi ne abin da yayi ya zama to shi ya shiga gaba shi zai yi abin wani daga magabata ce in ga zaki gaba na hin sauki in ga mace a gaba na akwai da za ta yawa in guri ne ta gwada wata ma kana sauki tana gauga ta shiga gaba kana zori kana daya ita tana kawo da kanta ya zori ta shiga gaba ka dangado wannan su'ul adab ya kamata mace ta zama kenan kar ta shiga gaban namiji ana dinga tahiya sannan yana nuna mulaqafa na mace da kyakkyawan ishira zamantakewa da kuma takaitawa a bisa kenan yada abubuwa wanda zai jayo na kasu da tawaya ga haƙi wanda yake na na na mace kenan sannan kuma layan bagiri halin marid an yi ulimu bi ma yuzi batil yan uwan mara lafiya bai kamata ba su bashi labarin abin da zai cutar da batarin shi don ka abin ya ƙara mashi rashin lafiya mutum ne yana ganin likita a kwance sai wani abin ya hawa ya maki ɗan shi ko wani ɗan shi ya ɓace ko aka yi kaza ko wani shagon shi ya samu matsala ko wani abin shi aka sace yanzu kar ka zo ka ce wallahi wani ba abin kaga sai hallon matsala kaza matsala kaza to in ba sa abu ka kashe shi zaka kenan bai kamata ba ƙara ma mara lafiya abin da sai kuma shari'anta tambayar mara lafiya ya cikin wannan bai da cikin kashiki ka ce ya ciki shi ya tsanin sassan ya zo sai ce kai fatikum ya mara lafiyar ta sannan ci akwai ishara zuwa ga maratubul hijrani matakin kauracewa bil kalami wal mulaqafa da zance da tausasawa in ya zama sababin na wannan ne ba a bari kai tsaye sai an bi mataki mataki ko da wajen mi kauracewa sannan mace idan kharaja li haja in ta huta dan bukata to lalle a samu wanda zai ɗebe mata kewa ko ya mata hidima kaga aisha suna fita tare da ummu misla sai kuma me zammul muslim al muslim khususan man kana min ahli fadl zammul muslim al muslim dan musulmi ya ba dan uwan shi kariya musamman ma ma'abuta daraja da kuma tsantseni daga abin da zai zama ya kubutar ana son musulmi ya ba dan uwan shi musulmi kariya malami in ya zama an ce ma kaza misali mutumin da ka san shi a matsayin malami ko ɗalibin ilimi sai aka faɗi wani maganar da ba ta dace ba haƙƙin shi to a ƙa'ida ne ya kamata ka zama ka ba shi kariya amma bai kamata ba a zo ɗan uwanka ne ɗalibtar ilimin kuke da shi kaza ka kware mishi baya sannan kuma a kenan akwai a cikin itlaqu sabbi ala lafzi du'a bisu yin addu'a da muna ana ambata mishi sunan zagi sai kuma shar'anta bincike akan abun da yake mummuna in har an yada shi to zaman tuwa sai an yi bincike akan hakikanin shi sai kuma fadala mai karfi ta ummul lista saboda lam tuhabi wala da hafi kuyi bi haqqi aisha bal ta'ammada sabbu kaga ummul mustawu istawu dan tare amma da ya zaman to ya furta jita jita ummul musta sai ta la'ance shi sai ta faɗi magana wadda take ta wannan kai shi kaga dan tare na cikin ta amma karfin imanin ta da wannan sai bata nuna san kai ba akan ɗanta saboda ya taba matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan yana nuna taqwiya al-adil hitum alaini karfin ga ɗayan biyu ko dai ahli badar ka gani wanda ya maru ma shi su da gafartu lakum ko da makamanci haka wanda ya jayo samun kankarar zanabin waɗancan sai kuma kenan shar'anta tasbihi lokacin da mutum ya aikata abin da yake tunanin kamar wani zagi ne ko abin da bai dace ba sai kuma tawakkuf khurujul mar'a min baytiha ala idni walau kana ila bayti abuha mace ta dan tsaye akan neman izinin mijinta ko da gidan uwayenta in an samu sabani da miji bai kamata ba ta taban kamata irin gida ya zo ta gida sai ta ce to ina neman ke irin kushi na ta ce to ina neman izinin zan je gurin uwayena ya sani amma kawai ya zo ya ga kin rihe kile kin rihe kile ko kin ba makwabta ya zo ga kilen shi nan gurin kin rihe ɗakin ma kaga wannan kuskure sannan akwai bincike akan al'amari wanda zai jawo kiyayya ga mutum sai kuma tsayuwa akan labarin mutum daya har a samu kenan tabbaci kan wannan sai kuma istisharatul mar'a al bitana mutum ya zama ya shawara da masu hankali daga waɗanda suke makusantan shi sai kuma bincike an halin ma tuhima bishayi akan halin wanda aka tuhume shi da wani abu da kuma neman yaye lamarin sai kuma aiwatar da lana alim illa khairan ka gani wajen ba da taskiya sai ka ce ni abin da na sani alkhairi sai kuma tabbatarwa wajen ba da shahada kenan wajen ba da shaida mutum ya tsaya tabbatar sai kuma tawqiyatul uzr liman yurawi qawl qab aw alkitab kenan yin shimfiɗa gabatar da uzuri ga wanda ake tunanin ma hukuma sai kuma yin shawara da na sama sannan na ƙasa manzara ya shawara da irin sai na arisa bin har ya sauko ƙasa kuma zuwa ga mata sai kuma istihmal man laysa tirriqi istikhdam man laysa sanya hidima ga wanda ba bawa ba a sa hidima sai kuma manistafsir an hari shakhsi wanda aka nemi ya bayanin halin wani sai ya niyyar bayyanawa to ya gabatar da uzurin shi da ce in kane adamu kamar yadda barira ta ce in ma zan iya aibata wani abu sai dan ta taɓa yin barci ta bar gari dabbobi suka ci kenan sai ka fi wannan sai kuma bayanin manzara sallallahu alaihi wasallam li nafsi bai hukunci ga ko da ma ga kanshi sai bayan wahayinsa kaga wanda ya shaye ma kanshi sanarsa amma da hukunci sai da wahayinsa sai kuma hamiya kishi ana yi ga Allah da manzara ba a yi akan kabila ko wannan kawai sai dai ga Allah a dan kara mana biyar cikin biyar insha Allah da darasa din yayi da wanda ba kai sai kuma akwai fadala mai yawa ta Aisha fadala mai yawa ta iyayenta fadala mai yawa ta Safwan ibn Mu'attal ta Sayyidina Ali Usama, Sa'ad, Usaid bin Hudayr, duk waɗannan kaga akwai fadalatin su. Sannan kuma ta'assubanci ga ahlul batil. Ka gani? Ya kurji Anas bin Salam yana hujja mutun daga nakarta. A samu danyen uwanka ne suna wata barna ka zo ka dinga ba su kariya. Sai kuma halaccin zagin wanda ya bujiro ga wani abu wanda yake barna mara kyau da kuma nasabta shi ga mummuna sai kuma itlaqi ambata ƙarya akan kuskure. mutum ya karya ka ambata kuskure ka ambata mai karya sai kuma halaccin yin rantsuwa da al'amrul mali sannan kuma a ce akwai mustahabbanci na yankewa husuma da kuma kwantar da hankalin mutane don kare fitina sai kuma ɗaukan mafi sauƙin cutarwa guda biyu da a kawar da mafi kaushi sai kuma fadalar jurar abin da yake cutarwa sai kuma nisantar saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma bayani cewa duk wanda ya cutar da ko a magana ko a aiki lalle hukuncin shi kisa ne saboda Sa'ad ibn Mu'adh ya furta wannan maki daidai kare yace dan uwan mu ne zamu datse kenan wuyan shi sai kuma musa'ada man nazara fihi bala wanda musiba ta sabka a taimake shi da wajen nuna takaici nuna kuka ya ga bacin rai tare da kai amma musiba ta samu mutum kai kuma kana dariya sai kuma bayyanar da tabbatarwar sai dai na fakar cikin al'amurra goda kaga ba a na kanto ba kissa din akan yabo ko na makamanci haka sai kuma bi ibtida'ul kalam fil amr al muhim bi tashahhudi in abu muhimmi ne aka saka kawara da inna alhamdulillah kawara da amma ba'adu kafin kai an saka wani sulhu ko da sasanta armeni ba cewa za ka to mu dai kaza a sai ka fara da wannan da abin ya zama to albarka sai tauqifi man nukila an mudhanbun hatta ma gila fi alba sayuwa ga wanda aka nakalto yayi wani zunubi sai kuma cewa kaza kaza kaza ana nufin kenan kunya na kinaya ka abu sai shar'anta at-taubatu sannan ana karɓar tuba ga wanda ya itirafin ma ya yarda ya abu ga Allah subhanahu wataala sannan itirafi sannan kuma al-itirafu bima lam yumqal la yajuz abinda ba ka aikata shi ba ba yi shi ba ba san kai itirafi kace to na ma ya abu sannan kuma haƙuri ana yaba ma ƙarshen shi kuma ma a yi murnan da haka sannan a ce akwai gabatar da babba wajen zance aisha ya ce ya abi ajibi anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan a ce akwai bishara ga man tajaddalin lahu ni'ima wanda ni'ima ta sabanta kamar bishara ko kuma wata tawaya ta kauci sannan shar'anta dariya da murmushi da farin ciki lokacin mi lokacin sabantuwar ni'ima sannan gabatar da ma'azirata mani'ir tazaja inda ku shidda gabatar da uzuri ga wanda tsanani ya faru sukan sinni ko makamanci haka kaga shi yasa Aisha yake dan gabatar mata uzuri da kwantar mata da hankali uwayenta sai kuma idlalul mar'a ala zawjiha mace ta nuna shagwaba ga mijinta ko wajen uwayenta sai kuma tadarijin min mawqa fil musiba fazalat anhu bi sannu sannu wanda musiba ta kawo mishi kenan li Allah ya hajjan ala qalbi alfara min awwal wala waha dan ka kaibe ka sa akwai farin ciki da wani murna ta yawa kai sai kuma matsala ke sa to sai abi sanni sanni sanni sannan kuma anna shidda istaddad aqaba alfar in tsanani ya tsanantu farin ciki yana biyowa baya sannan kuma a ciki akwai alhasu alal infaqi fi sabilillah zabira akwai cewa musamman ma ma'abuta zumunta sannan akwai wuqu'il maghfira liman ahsana ila man asa'a ilayhi faruwar kenan ya hiya da kau da kai ga wanda ya zamanto ya muzanta sai kuma istihbabu ta'si bima wa qalil akabir mustahabbancin kama kanka ta'ziya kalallashi kanka kama kanka lallashi ga abin da ya faru ga manya wanda suka gabata kaga Aisha sai ta ce ba zan samu misali da ku ba yayi kamar nawa baban annabi Yusuf alaihi salam shar'anta tasbihi lokacin musiba ba zagi ba ba in ba ba kaza ba sai kuma zargin yi da mutum da zargin shauraran wannan da kuma tsawatar ma wanda ya aikata musamman ma in abin ya shahe tuhum sai zargin ya ka alfasha me ya ka alfasha shi da me ta duk daya an yi abu mara kyau sai kake bi kake ta yaya sai kuma haramcin tahrimu shakki fi baraka Aisha haramcin shakka akan hukunta Aisha duk wanda zai tuhumi Aisha da wannan to ya zama kawo ya kare da Qur'ani sannan kuma jawazu ta'khirul hajji amma yukhsha iqahu ba da fitna barbe mu ta gurin sai kuma kenan halaccin jinkirta halaccin jinkirta haddi ga wanda ake ga in an mai haddin fitna za ta faru shari'a wani ne ya aikata abin da musulunci haddin kisa ne sai aka gan aka mai kisan nan sai wasu kasashen kawure suka cikin kuka kashe su in kuka kashe shi kun ga da su ku ba shari'a ba ce in kuka kashe shi to sai kun ɗanɗana kuɗa ku me ya matsala mun kashe shi me za mu kawai ya tsaye in muka kyale ba sai mutum ne mashi albarka Allah ma bai kyale shi na ga kyale shi kuma lalace ba shi kenan ba ka gani to kaga in ma har dun wai za a yi kaga wanda yake da kuskure irin yan ta'addan da sai kaga an kawo mutum an jafi hannu an fulla ga hannun da jinin jirgin shi kuma a yanar gizo kaga ya dai ku yi ta ja mana kawai fitina to zo da haka me yasa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi ba a mai bulala bar wanda shi ne wannan dinta wallahi kibra saboda in aka yin kenan wasu za su samu fitinuwa kun gane wasu za su samu fitinuwa ko da abu aqida ce yanzu kamar irin abin da subhanul halamun nan suke yi an yi wane ne mai murna an yi to ɗan adadin da suka shiga mahaifar su wanda suke ciki ma sababbin shigowa in suka kawo su ce kai yanzu yadda aka su dama suna sama katanga ba su gama gane ya wasu da abin nan sai ka zo kana nuna ai kaza kaza ai biki ma miki da Allah da kai hankali ciki in tsakanin gure amma ka zo ya rage zakara ta ka san adadin dubu ne suke suke cikin shakka yanzu su suna rabi da rabi suna shakka wannan hauka mai da su ka gani to an ci riba da Allah kaga ai babu cin riba Allah subhanahu wataala mun fara da mu abin da muka yi da muka kuskure Allah gafarta mana mun kara mun tana kenan sai ka zari yanin karatu ne ya ba da insha Allah Allah subhanahu wataala fana Allah ka da mutuncin mu ka da imanin mu da ka bi mu mutuncin mu sun ma rayuwar mu barka wanda suka da ayyukan Allah shi kansu da rama ya rabbal alamin ya suka ga makoncin su babban malami wanda yake jagora uba a cikin tayya Allah shi ayyukan su masu kyau ubangi ya gafarta mai kenan malamin tsoro ya gafarta ya ma ba shi albarka abinda suka dora al'umma kai Allah tabbatar bayan da ya bari Allah ya albarka ya haɗa kawunan dukkanin biya da mabiya ga baki ɗaya Allah subhanahu wataala ya zame khalifa ba rashin su Allah amshi ayyuka masu kyau wanda suka aikata Allah gafarta da sakuran mu da nasu ya rabbal alamin ubangi ya tabbatar da mu akan daidai ya arzuta mana ƙarshen da yake mai kyau Allah tabbatar da mu kan jihar da ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama مجيب اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك مجيب وصلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Thank you.